ƙarshen kammalawa na wannan zama mai albarka tare da shi babban malaminmu malam muna maka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ƙare maka jagora ya ƙara sanya wa rayuwa albarka ya yi wa zuriya albarka ya kuma sa a ƙare da wannan duniya lafiya Allah muna roƙon Allah ya sanya wannan aiki a cikin ma'auninka na alkhairi don girman alkur'ani ni ba wani abu zan faɗa ba da yawa kawai miƙa godiyan ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ga malam kamar yadda na riga na gabatar amma dai kamar yadda na nema daga su 'yan uwa sauran malamanmu suka ce kawai a dai kammala a rufe na so a ce sun dan abin nan rashin samun haka ne yasa ko da dan minti kaɗan ne zan dan yi wani batu abin da zan faɗa shine Allah ya rufe asiri ya taimake mu da yawa mutane sun zo da ainihin wato wayoyin da za su ɗibi abin da aka yi a cikin wannan zama fatana da roƙona shine mu ɗauki wannan abin da muhimmanci tsakani da Allah subhanahu wa ta'ala na yi farin ciki wanda ban san iyakarsa ba wannan darasin da aka yi a iya yanzu kun ga zama ne takaitaccen zama amma ga wanda ya je ya zauna ya nazarce shi ya buɗa shi wallahi fa'idar mutum ba zai iya faɗan yawanta ba ƙisan nan da malam ya ɗauko gaba ɗaya alƙur'ani malam ya ɗauko ya ba mu ƙissa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala kaga babu maganar inganci ko rashin ma inganci karanto aya sannan menene magabata suka faɗa na fahimtar su kaman yadda dama addinin ba zai tafi ba sai da wannan qur'ani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama fasaran magabata malam ya dauko wannan kissa na mahaifiyar na maryam alaiha salam kuma a ciki mun koyi abubuwa masu yawa alwashi da ta yi wanda malam ya raba mana alwashin gida biyu wanda mutum zai ce idan kai mun kaza Allah ne kuma zan yi kaza malam ya ce wannan shine malamai suke karhantawa bai kamata ba kamar suna cewa kyauta ce ta marowace Allah in ka yi min zan ma kenan in baka yi min ba ba zan ma ba amma dan ka ce na yi maka alkawari Allah zan rika kaza malam yayi bayani akan cewa wannan yayi daidai hujja da wannan abin da yazo a cikin littafin Allah sannan wannan baiwar Allah ta yi niyya wato malam ya nuna mana ashe babban nasara a rayuwa akan duk abin da mutum ya sa a gabansa shine niyya da mutum ya kulle a cikin ransa kun ga baiwa Allah nan ƙarshen labarin ta mun ji ta ci nasara nasarar nan ta duniya da ta lahira to amma yara ta da wata niyya da ta samu a cikin zuciyarta a mahaifiyana na maryam ta yi alkawari wa Allah subhanahu ta'ala amma akan aikin da'a alkawarin cewa za ta sanya ainihin wato ɗanta ya zama ga irin aikin da zai yi tare da Allah da ya tashi bata ya bata ɗiya mace kamar da mala yake cewa faɗin Allah walaysa zakaru kal unsa yana nuni akan cewar namiji ta so kuma ya gwada mana cewa ba laifi bane kaso namiji dan Allah ya baka mace amma kar kai bakin ciki kamar da wasu ke bakin ciki da damuwa dan Allah ya ba su mace kuma yanzu aka sake samun sama ta sake komawa ƙasa ina ga kule kunan akwai sauki amma a wasu guraren yadda maza suke bakin cikin an haifo musu mace suke ganin an haifo musu masifa haka nan kuma mata da yawa su kuma yanzu a wasu garuruwan sama ta koma ƙasa su kuma suna bakin cikin sun haifi namiji saboda kwaɗayin duniya da san abin duniya wallahi har ƴan uwanta aka ce me ta haifa ta ce kaza a ce namiji ta ce ta haifan musu shi wannan maganar akwai masifa a ƙarƙashin ta wai abin da suke nufi da wannan irin yadda iyaye suka zama banza a yau Allah ya tsare mu cewa da zaran yaro ya taso ya samu wata dama sai itare akan iyalinsa da ya aura da kuma ƴan uwanta wa khasatan yazo gaban yayi aure babu ruwan shi da dattijansa babu ruwan shi ya wulakantar da su saboda haka suke ganin cewa mace ita ce take ta har abada za ta zama tare da ke wannan ta aura zai zama tare da kai amma namiji kuma daga randa izo i aure shikenan ya watsar da iyayensa saboda haka wannan dalilin ya jawo mata da yawa su kuma suna bakin cikin haifar ɗa namiji wannan musibar duk da iri ɗaya ce malam ya ja hankalin mu akan wannan cewa albarka ake magana kamar da ita maimaitawa sannan bayan kudirta cewa idan na samu ɗa zai zama mai kaza a babin addini wato dora shi akan harkan addini wannan wannan kofa tana nan a buɗe bata zama rufaffiya ba har Allah ya nade kasa sannan akwai abin da ya shafi yin addu'a roƙon Allah akan ka samu tabbata akan wannan din bayan ta yi addu'a din kuma ta roƙi Allah ta bi take cewa ya Allah ka karɓan min abin da na roƙa din malam ya maimaita mana wannan bayan ka yi aiki to ka bi da addu'a ma'ana rashin yadda da kanka ka gamsu da kanka kawai ka rika jin cewa kai ka yi wa Allah da'a dan haka kaman bashi kake bin Allah kawai zai ma yi maka wannan malam ya nuna mana kuskure ne cewa wannan baiwar Allah ta yi addu'a ta roƙi Allah kuma ta nemi cewa ya karɓa mata sannan bayan ɗaya ta samu an haife ta malam ya nuna mana cewa an zaɓa wa ɗiyan nan suna wa inni sammaituha maryam ta zaɓa mata suna maryam da ta zaɓa mata maryam a nan ne malam yake gwada mana cewa ashe za a zaɓa wa ɗa suna har ya gaya mana wake da haƙƙin zaɓar suna ya gwada mana cewa mai gida shi yake da haƙƙin zaɓen suna amma a babi na zamantakewa da kyautatawa da mutum cewa zama na tare shine cewa ya zai iya neman shawarar uwar da ta haifi ɗa amma ba ita take da haƙi ba har malam yake cewa yanzu ana turawa google cewa ya zaɓi suna akwai littafai da ake rubutawa a nan kano mu saboda kusancinmu da shi allah ya kyauta sai ka ji tana waya tana waya bata mallaki littafin ba sai ya ce to ki jira zan duba miki kafin ranar suna wai littafi za a duba irin na Nobel Nobel din da ake rubuta na abin nan to tun ana wannan an dawo ma rubuta littafi ake guda na sunaye wannan sunayen da zaka ji a baki santsi dai a baki zi zi zi dai haka dai kawai irin wannan abin nan din saboda haka kamar da malam yake faɗa mutum zai iya zuwa ya je ya ɗebo kowanne irin abu ne ya zuba la Allah bai san menene ya faɗa ba malam ya gwada mana ana sa suna ya gwada ya raba abin gida biyu bangarori guda biyu ya zama suna yana da wata ma'ana kyakkyawa ko kuma koda baka san ma'anar suna ba amma akwai ababin tarihi wanda yake da sunan wani mutum ne wanda yake alhamdulillah masha Allah tabarakallah to ana sa suna dan wannan saboda haka sai mu ƙara ainihin wato kiyayewa kuma wannan abun ban sani ba la Allah ina ga bai zo nan ba sosai amma a cikin wasu gurare musamman naga idan malam ce da Kaduna to zai tsallake da Kano da Kaduna da Kano wallahi tallahi da yawa abinda mata suke cewa ko danginta ne suka zo ko an aka yauka a sa suna sai a ce to ki sa kaza ma yanke ne ma wallahi ba a maganar mijin da yawa daga mata saboda haka idan aka ce ta sa suna kaza misali ta sa Maryam wallahi abinda bakin ƴan uwanta yake faɗe Maryam ta sa ai ta taba sa ma kaza ai ta taba ma sa sunan babanta itlaqin wannan kalmar a haka nunawa yake matan ne yake da dama wannan damar da kake jin cewa ka samu musifa ce ki rika jin cewa a gida wai ke ce wance kuma ana cira miki hula ana ganin ke a gidanki kin isa musifa ce na taba ganin wata baiwa Allah da ta bani sha'awa tace ita kuma damuwarta da bakin cikin ta mijinta so yake ibarta wai ita za ta rika shin fada a gida tana kuka tana cewa ita damuwarta ina son ya rika kwabata ina son ya rika kwabar ƴaƴana tace shi kuma ba haka Allah ya yi shi ba in ya ga abu sai ya banne in ya ga ƴaƴana sai ya kyale su kaji wani akasi kuma abinda wasu ke zuwa gidan boka don su samu sa duniya dole ba za a ce ta lalace gaba ɗaya ba saboda haka wannan abun ba karamar ainihin wato musiba bane ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda haka wani san maito Maryam ta zaba mata suna suna kuma mai kyau saboda haka ta sa mata dan a lokacin ita take da komai da komai akan yar kenan kamar yadda na malam yayi tambaya an ba da amsa cewar idan yanzu ga uwa ga uba to uban za a bari uban za a bari ya zaɓi suna kun ga cewa ta zaɓi suna malam sai ya koma mana tarihi Allah ya saka da alkhairi ya zaƙulo wani tarihi cewa maryam ɗin nan ‘yar uwar annabi musa alaihi salatu wassalam ce da harun ya ukta harun ma kana abu kimra asau wa ma kana wa ma menene wa ma kanat ummuki baghiya haka ne ko to na na maryam ya samu an sa mata Maryam ta sa mata Maryam saboda ga ga wata Maryam din can wacce take yar uwar annabawan Allah guda biyu Musa da Harun alaihi masallatu wassalam sannan bayan ta musu wannan ta mata ta wayarta wannan sannan ta zo ta zaba mata ta shiga yi mata addu'a wa inni u'izuha bika kaga wannan neman tsarin da take mata wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim malin yace neman addu'a akan da har abin da zai zo bayan bayan dan wa zurriyataha sai malai ya koma yake cewa ya kawo mana labarin Ashek Abdurrahman Sudaisi ya kamata a rike wannan abin shegen yaro tsinannen yaro wannan dan banzan yaro irin wannan abin mutum yana ganin shi kaman wasa bin dan yake sai ya zama dan banzan kuma in ya zama dan banzan ke zaki fa kowa kuka da shi saboda haka akwai wani abu da iyaye a da a da a da suke da shi na al'ada mai kyau ce wannan yaro iya abu na ba daidai ba sai a ce dan albarka ko wasu kalmomi masu kama da wannan yanzu wannan labarin da ya faɗa ya ce mahaifiyar ainihin wato a sheik abdurrahman sudaisi shugaban limamai zai zo zai mata ba daidai ba amma sai ta ce allah ya sa ka zama limamin harami wannan fa ana nufin ko da mutum abin da i ba daidai din ba ne haka ya kamata kar ɗanki na wani abu na ba daidai ba wani ya ziga kai ce ni wallahi ɗana ba zai mun wannan ba ai sai in tsitsi ne mai dole ne in zauna da a'a haramun ne haka ba daidai ba ne ba saboda haka ni wallahi na ji daɗin darasin nan malam ya mana abin da wallahi in dai mun je mun zauna ba a nan za mu kai makarkare darasin ba amma shi malam ya yi abin da zai iya ne idan mutum ya tafi a gida sai ya je ya zauna ya faɗaɗa darasin ya faɗa tunani akan darasin kuma ka ɗora shi akan rayuwa ki kace zan rayu akan abin da aka koya mana yanzu cikin awa ɗayan nan kuma zan ɗora ƴaƴana su rayu akan haka mazan su da mata wallahi wannan shine cin riba zaman mu in ba haka ba wallahi zuwan ki bai muke amfani ba muna roƙon Allah ya saka wa malam da mafificin alkhairi saboda haka neman ainihin wato addu'a ta neman tsari da malam ya faɗa kuma wani abu ka duba wata fa'ida malam ana gade mu nan mun san cewa ne ane wa yaro addu'a ga ka ga yaron ko sai malam yace ko baka nan sai malam yace ko baka nan yanzu wannan ba karin zurfafa mana ilimi ne da ƙara fahimtar da mu ba ko baka nan ba mu ƙari da wannan gabobin ba cewa ko da baka nan zaka iya yi mm yila ma malam ya ce ta zama zaharul gaibu ma kenan ta ƙara kwari ma ko Allah ya saka maka da alkhairi to kun ga da ta yi da kyakkyawan niyya sai mala ya ce duk wanda ya roki Allah da tsatsarkan niyya Allah zai karɓar masa fataqabbala fataqabbalaha rabbuha kaga nan karɓan addu'an ake so a ce an karɓan mata da haka ke ma kika da kyakkyawan niyya Allah madaukakin sarki zai karɓan miki na daga cikin abin da Allah ya mata wa kafalaha zakariya sai annabi sai sayyidina zakariya annabi zakariya sai zama shine ma mai renan diyar sai wannan ya nuna malam ya fada da zance a cikin wannan wadda yare ni'iyar shine Zakariya alaihi salatu wassalam kun ga wannan ya nuna cewa girman muhimmancin wane ne zai reni yaro daidai a cikin gida zan nemo wata ta rika kula min da ya ni zan tafi makaranta to wace ce me tarbiyata me tarbiyata Allah ya saka wa Sheikh Musa Adam Allah ya gafarta masa wata rana wata rana yayi wani darasi sai yake magana dangane da abin da ya shafi cewar idan yaro ya taso yana ƙarami duk abin da za ka yi ka riƙa kula ka sani cewa yana kwaikwayonka da ya karantar da wannan sai ya buga misali ya ce an taɓa samun wani yaro wannan ana samu kowa a gidansa ya san an sha samun haka yaro ita so idaɗi bai yi magana ba ana samun haka ko? ko wani yaron yi magana ba yi da kafa sai daga baya shine bahaushe ma yakan ce ko a ce wani ya sai da kafa ya sai baki ko ya sai baki ya sai da kafa irin wannan dai a mu a Hausan mu to yaron sai dade bai magana ba sai iyayensa suka yanke shawarar cewa me zai hana a rika fitar da shi waje cikin yara a zaunar da shi ko yawan hayaniya da firar yara ya sa ya rika magana suka ittifaki uwa da uba sai suka fitar da shi wajen gida aka je yara na wasa sai aka aje shi babu baki ikallu wannan ikallu wannan sai ga mace da namiji yara ƴan uwansa sai macen wani yaro karami yi mata wani abu sai ta daga hannu sai ta buge shi da ta buge shi sai yi wannan dan karamin yaron ba fa wanda aka kawo din ba kan asu isu shi wannan yana gefe tunda bai magana sai wanda aka daka sai ya daga hannu sai yi haka a Hausan aka yi haka meye wannan ba zagi bane ba shikenan kuma ya bude baki ya faɗi abin da za ake faɗa din an yi hakan sai aka tashi lokacin ɗauko yaro i aka ɗauko shi aka dawo da shi gida wallahi Allah ya ji kan malam Musa eh, Sheikh Musa Adam unguwan sarki a Kaduna wallahi yace yaron nan wannan ne magana shi da iyayensa suka fara ji ta farko su irin wannan rashin hakurin naku Allah ya shirye mu mu da ku yaro dan karami kuna cewa da shi dan mala'ikan Allah ko dan mala'ika uzullah na rasa daga nan na mai sawo dan karamin yaro sai abu sai ka ji uwa ta daga hannu jib ta buge shi wallahi kaji sai uwar sai yaron ya bata haushi bata tausaya mai ba sai ta daga hannu sai ta da kai sai yaron ya yi tunani a kwakwalwarsa da aka fitar da shi ya ga mace ta daga hannu ta daki wani yaro uwan na dukan shi sai haka da hannunta sai ga bakin shi ya bude ya faɗi wannan zagin yace shine magana shi ta farko a duniya wannan darasin yana da matukar muhimmanci wallahi malam ya gaya mana gyaruwar gidanmu kab wallahi yadda mutum zai tsara gidansa tun daga aure har ai auren ku ta farkwashe ku mutu ku shiga aljanna wallahi a zaman nan an gaya mana wannan wallahi babu wani gata babu wata kyauta da bawon Allah nan zai zo da ita da ta kai wannan abin da yi mana Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi bai kamata in tsawaita ba ban ya kamata in takaita abubuwan da malam ya faɗa muna roƙon Allah ya sa su a cikin abin nan malam ta ne da ka tace su tukun dan kada a samu wanda ba su da munasaba ya saba ne ko shi ya kita nake sai wani ya Okay. To. Okay, to shi. Ya saba shi. Oh, to. to wannan na cewa mai tambaya na farko na cewa akramakallahu ko malam menene hukuncin daukar yaro wato jariri idan mace na jinin al'ada wai gaske ne yana rage albarkar yaron in mace na al'ada ya zama tana daukar danta ko to tambaya kenan zamu ji amsa insha Allah
بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل صحبه أجمعين kamar ina ganin ai su ma sun gane amsa kowa kamar ya gane amsa aina to me me yasa kuka yi ce kuka yi ta a game da tambayar tambayar bata dace ba ko ko ta dace to ba ku gano amsa ba kenan ba da gaske bane wannan abubuwa ne da ake yi na canfe-canfe irin wannan kuma bai halasta ba manzo Allah sallama na na Aisha radiyallahu anha tana haiza yace ta miƙo masa wani abu yana masallaci ita kuma daga ɗakin ta tace inni haibud yace inna haibataki laysat fi yadiki sai halaki ba a hannunki take ba saboda babu alaka tsakanin haila da daukar yaro to in mace tana haiza to sai ta kai wa dan nata wa zai daukan mata dan nata bayi da alaka da ciki haida wani abu ne katabahu Allahu ala banati ibn adam wata al'ada ce da Allah ya rubuta ma ƴaƴan adam mata saboda haka ba da kaskanci bane jinin haida ba kaskanci bane jinin haida alama ce ta nuna cewa mace ma mai lafiya ce saboda ka jinin haida lafiya ne saboda ka bayi da alaka da yaro wai a dauke shi ko ka a dauke shi yahudawa ne suke da wannan camfa idan mace tana haiba ba za su ci abinci tare da ita ba ba za su kwanta ɗaki ɗaya ma tare da ita ba za a mai da ita can gefe guda su kuma kiristoci sai suka zama su kuma duk waɗannan ba ruwansu idan mace tana haida mijinta zai iya tarawa da ita komai to da musulunci ya zo sai ya tsaya tsakiya aka zaɓo su ababe aka tabbatar da cewa mace ba za ta yi ba ko ba za a yi da ita ba a lokacin da take haiba amma cikinsu babu ɗaukar yaro babu ɗaukar yaro so daga ya halarta ki ɗauki ɗanki a lokacin da kike haiza sannan ai hatta malamai da suke ganin mai haiza ba za ta ambaci Allah ba ko ba za ta yi karatun Qur'ani ba sun ce ayi illal ayata sai dai aya ko litta'awuzi wa nahwihi dan neman tsari to har addu'a zaki yi ma ɗanki wannan babu sabani a kansa sau da ka ba daidai ba ne wannan tunani ne na canfi mu kuma addinin mu ya ci karo da ka'idojin canfi Allah ya tsare mu daga canfi
Mala Allah ya saka da alkhairi Mala wannan na cewa akramakallahu yarinya ce mahaifinta ya sa mata suna Samira daga baya ita yarinyar da kanta sai ta ce ita ta mai da kanta Maryam yaya hukuncin hakan
to manzo Allah sallallahu ya canza musu sunaye guda mata uku sunan su barra akwai akwai diyar matarsa Zainab Zainab bintu Ummi Salama diyar matarsa Ummu Salama sunanta barra manzo sama ya canza mata suna ya mai da ita Zainab Juwairiya bintul Harith matarsa sunan Tabarra ita ma ya canza mata suna ya mai da ita Juwairiya sannan akwai wata mata ita ma sunan Tabarra aka canza mata suna aka mai da ita Zainab su uku kenan sannan akwai matar da sunan ta Asiya ba Asiya ba ba Asiya da Hamza mai madda sannan Sinun ba a asiya da ainun sai harafin madda sai fado mai sabo kenan annan su mai canza mata suna ya sa mata suna jamila to ana canza suna idan suna ya kasance bai da ma'ana mai kyau ba so nake in magana kan sunan samira ba sunan samira asali samira aboki ya fira kenan so daga suna ne da yake ɗaukar ma'ana mai kyau kuma zai ɗaukar kishi haka daga cikin ma'anonin sunayen da wasu suke kalla kawai ma'anar samira balarabe yakan ce ma kilaki kilaki ko mai zaman kanta mace kamar yadda ake cewa ko kuma karuwa suna fassara ta da samira to shi yasa sai ake kyamar sunan amma asalin sunan samira in an kalli waccan ma'ana cewa aboki ya hira ta aboki ya hiran me kaga ba wani suna bane mara ma'ana saboda haka a cika ba sai an canza sunan ba an sa miki sunan samira bai kamata ki canza ba sannan a tambaye da ta yi ta karshe shin mutum da kansa zai iya canza ma kansa suna bayan abin da iyaye suka sa mishi malamai suna da maganganu biyu akan wannan wasu malamai suna ganin ya halasta mutum zai iya canza suna matukar sunan ya zama mara kyau domin shi suna linzami ne kamar yadda bahaushe ya ce wasu kuma suna ganin a'a tun daga sunan da aka sama mutum to ba za a canza ba amma kauli rajihi za a iya canza suna in sunan an tabbatar da suna ne mara kyau za a iya canza mutum zai iya canza sunansa da kansa saboda ka anan ita da ta canza suna sai an kalla ba na ba ta shawarar don sunanta samira ta canza ba na ba da shara amma canza suna idan mara kyau ne tabbas suna ne mara kyau kuma mutum ya girma da kansa babu laifi zai iya canza suna ya sa wani suna ba saban Allah bane domin manzon sama ya canza musu sunaye da yawa wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi ina jin wannan ina jin ko a ina ka tafi wannan da harkar sunan nan maganganun shi yana yawan zagayawa to insha Allah dai kamar mun abin nan har ma mun ji malam yayi bayanin cewa sunan na iya daukar ma'ana guda biyu dan zaman lafiya da rashin kawo rikici da rashin haifar da wani cece kuce haka sai mu ce yana da yana da ma'ana mai kyau kamar da malam ya faɗa to wanda ya tsinci kanshi sunan shi kenan sai ya dauki ma'anan mai kyau din kai kuma in ka samu ba sunanka kenan ba ka ji tsoron Allah kar ka je kawai dan an sa wata Samira shikenan sai ki makalewa wancan bangaren guda daya in da rashin sani ne rashin ilimi ne to yau malam ya ilmantar da mu ashe ma sunan Samira suna ne mai kyau a babun wani a wani bangara shikenan kaga sai ka ji tsoron Allah ko fira ake a wani guri ke da kika zo irin wannan darasi zance sake tasowa sai ki bambanta da wacce bata sha wannan karatun ba sai ki bayani a to me Samira dan kaza kaza da sauransu musamman an kalle bayanan da malam din yayi malam Allah ya saka da alkhairi annan warware rikici ne mai karfi akai wannan kuma na cewa akramakallahu game da suna da ake sama yaro bayan asalin sunansa to suna da ake dan sawa kamar na lakabi haka shi ma sai an nemi mai kyau bayan asalin suna
ai ai ababun aula ma shi yafi domin dama abu uku ne akwai alismu akwai allaqbu akwai alkuniya larabawa suna da wannan tun kafin zuwan musulunci akan sa ma yaro suna asalin sunansa misali kaman sunansa giduna abubakar ya sunansa kai jamil jamilun jiddan gesin kike koko daga cikin kin fada yawwa to barakallahu fiki sunansa abdullahi ibnu abi quhafa ko kun ga asalin sunansa ke ba to abubakar alkunya sace alkunya ita ce a danganta mutum zuwa ga baban shi ko ɗansa kai a ce masa baban wani to wannan shi a ce masa baban wanan ba dole sai ya haife shi ba shi yasa da an haifi yaro za a iya masa alkunya kun ga bai haihu ba eh manzon sama yana shiga gidan su Anas akwai dan karamin yaro mai tsuntsu kanin Anas manzon sama ya ce masa ya aba Umair ma fa'ala nughayr ya aba Umair ma fa'ala nughayr kun ga ya sa masa Abu Umair alkunya kenan alkunya a wajen balarabe girmamawa ce ƙarshen girman da balarabe zai baka shine ce maka baban wani duk da mu ma yanzu ana haka ko idan ana koya ma yaran mu cewa kar su faɗi sunayen manya sai a ce su rika cewa baban wane ko su rika cewa mamar wane ko mamar wanci nabi al'ada ce mai kyau ta addini to alkunya kenan sannan sai na uku allaqab shine kaman a ce inkiya ko kuma da turanci ne nickname laƙabi mu ma muke cewa to kun ga laƙabi sai an sama kamar yanzu sai na abubakar laƙabin sa me laƙabin sa as-siddiq sannan kuma me sayyidina yawa al-atiq sannan kuma me kun faɗi biyu barakallahu fi kunna akwai as-siddiq akwai al-atiq sannan me ana masa laqabi da ash-sheikh dattijo dattijo kuma wannan tun kafin zuwan musulunci ash-sheikh sayyidina abubakar ana ce masa dattijan arziki to duk wannan laqabin sa ne to kun ga mun samu sunansa abdullahi mun samu alkunyarsa abubakrin sannan ko mun samu me mun samu allaqab nasa ba ma ɗaya ba to diya halasta to shine so da shi ma sai an zabi mai kyau ai shi yafi cancanta ma a zabi mai kyau ai mm shi yafi cancanta yanzu wanda sai yazo irin yaran mu da suke na taba ganin wani yaro ya wai ana ce mai crazy kun san ma na crazy ai eh mahaukaci kuma ana ce mai sai haka irin ya bude kafaɗan nan da suke sai haka crazy inda ana da wani abu da zai kyauta ma sai ya ma mutum crazy na kira shi na ce masa ka san ma'anar crazy yace bai sani ba na ce to me yasa ake ce maka yace ai shi wani ne ya ji ana ce mawa shine shi ma kawai ji sunan ya mushi daɗi kawai ya sa ma kanshi na ce to ka je ka duba dishinari ma'anar crazy mahaukaci kun ga me amfanin shi so da kalakabi balarabe yana cewa wa haifu ma afsarat aina kaza laqabi duk inda idan ki ya leka ya hango wani mai lakabi da aka sa masa wannan lakabin face sai lakabin nan ya masa tasiri a tare da shi so daga kada a sa a samu lakabi mai kyau a sa lakubba masu kyau shi ma ana da bukata insha Allah
Mala Allah ya saka da alkhairi. sai wannan na cewa da ake magana dangane da tarbiyyar yaro cewa tun kafin ya zo ake farawa, cewa malamai suna magana dangane da tasirin karatun alkur'ani lokacin da yaro ike a ciki cewa yakan masa tasiri in ya fito. To ita tana da juna biyu takan zamanto ba ta iya daidai da ta yi karatu yadda wani zai iya jima sai dai abin da ya samu to tambayanta shine wai a hakan yaron kuma irin wannan albarka za ta iya shafarsa ita ganinta shine ba ta iya yi a fili wannan yi da filin ne zai sa ya jiyo to
shi alkur'ani ai albarka ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wa hadha kitabun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun littafi ne mai albarka duk abin da ke da alaka da alkur'ani shi ya albarka saboda haka ai abin da ake bukata shine ko da ba za ki iya karanta ba ki lazumci sauraron sa shi qur'ani ana bukatar qira'a ana bukatar istima'i shi ma Allah ya mana umarni da shi wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun saboda ka istima'in qur'ani yana da tasiri idan mutum bai iya karanta shi ba saboda wani yanayi da yake ciki to ya lazumci saurarensa sau da ki saba ma kanki waya ki din nan gata nan nema ce Allah madaukakin sarki kamar yadda wani malami yake cewa saqa hallahu ilaina wa lam nas'alhu ba daga hannu muka muka ce Allah ka bamu waya ba ka bamu to ita kuma ni'ima idan ba amfani da ita yadda ya kamata ba sai ta zama ni'ima ni'ima azaba in Allah ya ma mutum ni'ima yake yin amfani da ita yadda take yadda ya kamata su sai ta zama masa ni'ima ni'imomi ne ga su nan mu sa mu cika su da alkur'ani mu cika su da wa'azuza mu cika su da karatuttuka da applications masu albarka na addini na tarbiyya mu yi amfani da su sai kirka kunnawa ko da yaushe kirka saurara shi kenan amma kar kuma a ba janibin karatunsa ai sakaci da shi alal aqalli kada rana ta wayi gari kada rana ta kullu ta faɗi har a shiga wata rana baki iya karanta alkur'ani alal aqalli shafi guda ba yana da tasiri matuka kwanan nan wata yayata tana mina ta tsufa kwanan nan ta haddace alkur'ani hadda tana da jikoki amma haka take ta je makaranta take zuwa makaranta kun san me suna da kokarin hadda suna da makarantun hadda da yawa to kwanan nan ta haddace alqur'ani da da dattakunta la ina ba ku wannan labarin da gaske ne kwanan nan ba wani dadewa ba da dumudumin sa na ce mata yayata domin kawar yayata ce tare suka taso da yayata ta haddace alqur'ani to kun ga za a iya yi so da ka a dage kowane yanayi ake ciki a yawaita karatun ƙur'anin nan Allah ya ce mu ke mu
Allah Allah ya saka da alkhairi kun ga an ce ba za a shiga zakariya ba ko to kuma Allah ya taimake mu an dai dora dai kenan kun ga wannan takaddun namu wallahi alhamdulillah kuma abin ya bani sha'awa gaskiya takaddun ba mu ga na cirewa ma ba sosai Allah ya saka da alkhairi wannan tana magana ne malam me shawara game da yaro wanda zai taso ana iyayi a babin tarbiyya amma sai ya zama yana da irin yan dauke-dauke me shawara da za a ba uwa an ta tsinci kanta irin wannan halin
Allah shi kyauta Allah ya shirya na farko dai ta addu'a na biyu kuma ta rika bincikar abokanan da yake tare da su so tare muna yi a cikin gida ne su kuma abokanai suna kwacewa sun fi tasiri kuma fiye da me fiye da mu so tari abokanai sun fi tasiri fiye da iyaye a tarbiyya to shi yasa ake bukata a cikin fannin tarbiyya a kula da waye abokanan yaro ni ina faɗa ma yara a wannan zamanin ina ce musu wannan zamani ne na mutum zai iya kai ya zama yana da aboki inda zai iya saboda waye ya za a tantance abokin saboda ka a takaice na farko dai ki ta addu'a ki tasa addu'a sosai duk wani aikin alkhairi da kika yi to ki bi shi da addu'a ki tawassuli da wannan kyakkyawan aikin cewa Allah madaukakin saki ya shirya wannan yara domin ɗabi'a ce mai wahala bari sannan na biyu ki duba suwaye abokanansa sannan na uku a kalli kula da shi shin ana biya masa bukatu na tilas da ake masa domin a tarbiyyance daga cin abin da ke jawo 'yan ɗauke-ɗauke wani zubin akwai rashin biya ma yaro bukatu na rayuwarsa wata baiwa Allah ta taba aiko jikan ta kamun tirare kyauta sai yake kawowa sai je ya ajiye sai ya kawai ya rika amfani da kayan shi bayan zuwa wani lokaci sai ta gane tana jin ƙanshin turare kuma ga turaren da ta ce a kai mawa ne ta ce ina turaren da aka ka kai mawa ne turaren da na ce ka kai masa shi a'a shi bata ji kuma dama ne godiya ba kuma mun haɗu da ita ni ban ce mata komai ba kaga sai ta shiga shakka to sai kuma ga ƙarina tana jin ƙanshi rannan ta je ɗakin shi tana bincike kawai sai ta ga turare ya kusan ƙarewa ta zo sai ta yi mishi kamar bata sani ba sai ce rannan da na ce ka kai ma wani turare ka kai mishi ya ce ai ya kai sai ya sauri sai ya tafi koya aka yi je ya samu wani turare siyo waye yayi sai ya kama saboda ya tasa yara sai ya kama shi kenan ranar sai ta aiko sai ta ce wane ya kawo maka turare sai na ce eh bata san ya kawo wancan ba sai ce eh ya kawo to amma daga baya ina jin daga baya ne ta ga wancan din daga baya ta gan shi to shine sai ta zo tana mun bayani cewa ga yaron nan da ba ɗabi'unsa ba ne ga abdu to cikin tambayoyin da na masa na ce hajiya kin taɓa sai mishi turare shi ma ya riƙa sawa ta ce a'a na ce to kin ga matsalar kenan ce shi ma yana da bukatar turaren nan shi yasa da aka ce kai ya ga ya fi ni bukata shi kenan kuma tabbas ya fi ni bukata don ni ina da shi to ba na goyi bayansa ba ne amma dai daga ci shi sababi komin kankantarsa ba a wasa da shi to ki duba mu'amalar ki da yaron da kuma mu'amalar mahaifinsa shin bukatunsa na rayuwa daga zaruriyar da hajiyar a yanzu gabaki ɗaya rayuwar ɗan adam dama matakai uku ne bukatunsa akwai zaruriyat ababen da idan ba aka ba a yi su ba rayuwar ma ba za ta yi ba akwai hajiyat idan ba a yi su ba za a sha wahala akwai kuma tahsiniyat tahsiniyat su kuma suna ƙara ma rayuwa ta goma shi ne to yau a wata rayuwa muke ta girmama tahsiniyat to sai mu rika kallon wannan abinda ba wajibi mukan mai da shi wajibi to kuma yaran mu sukan taso akan wannan ba na ce a goyi bayansu akan wannan ba ne amma alal akalla da rika jefa musu turare ta hasini ne ko da turare ko ba turare rayuwa za ta yi kyau ba wata wahalar da za a sha dan mutum bai sa turare ba sai a ce ya laifi bai taba addinin sa ba bai taba komai nashi ba mutuncin shi ma bai tabu ba to amma dai wannan abun kula ne ana mushi wani abun da ya kamata a yi to waɗannan abubuwan guda uku suna da tasiri addu'a suwaye abokanansa a kula da su sannan kuma na uku kula da me ake masa a rayuwa ana toshe mishi wasu matsalolinsa na rayuwa ko ko a'a an bar shi haka Allah subhanahu wataala kuma ya tsare mu ya shirye mu ga baki daya wallahu a'lam